إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوء وطن أكو شين وطن ربيع الأول hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka mai suna masallacin umar bin khattab a darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' sahih wanda ya rubuta littafin shine Sheikh Ahmad bin Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ɗaya daga cikin malaman da suka rayu a ƙarni na tara an haye shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 800 da gomiya tara da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rahama za mu ci gaba da karatu daga kitab na 24 shine kitabun sakati shine kitab na 24 wanda zai mana bayani akan az-zakat zakka ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar ta haka ce azzaka lokacin shi ne attahiru wal islahu wal nama'u wal mada shi ne tsarkaka gyaruwa daɗuwa yabo a shari'a kuma ismun na lima yi ƙuraju anil mali ala wajen maksus sunan duk abin da za a hudda ma dukiya a keɓantacciyar huska. Wannan zaka matsayinta a musulunci farilla ce wajibi ce tunda tana daga cikin arkanin Islam guda biyar. Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala cikin Qur'ani ya yi umarni da bayar da zaka wa imu salata wa atu zaka bayan tabu wa qamu salata wa atu zakata da kuma sauran dalilai. Haka a sunna na manzon sallallahu umarni akan ta yazo kamar yadda Abu Sufyan a shekara ta shidda lokacin sulhul hudaybiya ya dinga Herakal ya dinga tambaye shi menene yake umarta ku da shi sai Abu Sufyan ya ce amuruna bis salati was zakka yana umartar mu da mu dinga sallah yana umartar mu da zakka shi yasa malai ce babu wujubiz zakati baban da zai bayyana mana wajibcin zakka kenan wajibcin zakka ya tabbata Qur'ani sunna ijma'i na malamai عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أعطاوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أعطاوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم daga Abdullahi bin Abbas Allah ƙara yarda a gare shi ya ce lalle manzo sarasan ba sa mu'azan ilar Yaman annabi sarasan ya aika mu'azu bin Jabal zuwa Yaman kamar yadda a shekarar da annabi sarasan ya tura mu'az ya tura Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi bin Qais kenan mutane biyu ilar Yaman zuwa ga Yaman kaga shi ma shi da ma Abu Musa al-Ash'ari Yaman yankin su ne saboda yana daga cikin Ash'ariyuna wa mu'ad da kuma sayyidina mu'ad ila yaman wannan aikawa a shekara ta tara zuwa ta goma ne manzon sa sai aika su shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne hajji ta ban kwana a shekara ce ya aika mu'ad da kuma kenan abu musa wannan yana koya mana aika waɗanda suke masu da'awa masu kira zuwa ga addini zuwa ga manyan birane da kuma ƙananan birane faƙala du'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah sai ce in ka ji du'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah ka kira su zuwa ga tabbatar da ba abin bauta ma kusa cancanta sai Allah wannan yana nuna muhimmancin tauhidi dukkanin mutanen da za a kira zuwa ga addini ko wanda dama suna da addini to akan fara musu da tauhidi fa bambanci da wanda dama suna da addini da kuma waɗanda yanzu ne ake kiransu ga baki ɗaya kalma ta farko shine kira zuwa ga tauhidi kamar yadda dukkanin manzannin da Allah ya aiko to abinda suke farawa da shi kaɗai ta Allah da kuma nisanta shirka to haka ko da mutane wanda suna da addini ne su ma aqida ita ce farko saboda ita ce foundation ila shahadati Allah ila illallah anni rasulullah da kuma tabbatar musu da manzanci na manzon sallallahu wannan ya nuna ko da yahudu da nasara su ma za a kira su zuwa ga yarda da manzancin manzon sallallahu sannan kuma abinda suke kai ba sunan shi addini ba matsar dai ba su yarda da kaɗaituwar Allah ba da kuma tsantsanta da'a ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faino ma tsawuka ne zalika idan suka maka da'a akan tabbatar da tauhidi wannan ya nuna kenan matakin farko tauhidi sai kuma bin kira zuwa ga addini ala tadarrush kenan daga babban abu zuwa na gaba kamar yadda dukkanin mutumin da zai kira wani ko zai ma wani umarni da kyakkyawa ko hani da mummuna to ka fara da babban abu da za a ce mutum yana aikata shirka yana aikata bid'a yana aikata kaba'irul zunub to ganin shirka ita ce mafi girma kai kokarin hana shi wannan shirka mutum ne yana aikata bid'o'i yana aikata waɗansu abubuwa na munkarat to kai kokarin hana shi wannan bid'o'i din saboda su yana aikata su da itikadin cewa musulunci waɗancan abubuwa kuma tsora ya san cewa saban Allah ne kamar yadda inda za a ce mutum yana aikata kaba'irun zunub kuma yana aikata karamin zunubi to in ka zo za ka mushi hani kar ka zo ka dinga hama hana shi karamin abu alhali kuma ga wasu manya-manya abubuwa ce a gabe yana yi inda zai nisanci wannan manyan sai ka ga Allah ya gafarta mushi ƙananan musabbabin wannan wa anni rasulullah fa inna ma ta'awka lidhalika idan su sun maka da'a kan wannan fa alimu anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin sai ka sanar da su Allah ya wajabta musu salloli lokaci biyar kaga bayan tabbatuwar tauhidi saboda duk abin da zaka gina al'umma akai in har babu cikar tauhidi a tare da su babu ɗayin ta ma ce sai tsantsanta ma annabi sallallahu biyayya to zaka ga wannan abu rusashe ne shi yasa zaka ga ibadar masu ibada da shirka wa qadimna ila ma amilu min amrin faj'alnahu haba'an mansura walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun kaga ibadan mai ibada da shirka aikin banza ce kamar yadda ibadan mai ibada da bid'a shi ma aikin banza ne man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun to kaga waɗannan ababe guda biyu dole su zama sune a sahun gaba fa inna ma ta'awka lidhalika fa alim anna allaha qad iftarada alaihim khamsa salawat in sun maka da'a akan yarda da waɗancan abubuwa sai kuma ka sanar da su kaga fa alimhum ka sanar da su anna allaha qad iftarada alaihim khamsa salawat addinin musulunci ilmantarwa ne babu yanda za a yi kagana ya ce bai ce ba fa'amiruhum ka umarce su sai ce fa'alimuhum ka ilmantar da su ka sanar da su saboda duk aikin da za ka yi shi na ibada in ha akan jahilci ne aikin banza ne labudda fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi labudda ya zama to ilimi ya gabata kafin ai aiki duk kuma abin da za a yi shi ba tare da ilimi ba kai to shi ma aikin banza ne shi ma yakin banza ne saboda haka fa'alimu sai ka sanar da su annallahu qad iftarada alaihim khamsa salawat Allah ya farlamta musu salloli lokaci biyar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ilmantar da al'umma ya ilmantar da sahabbai sai ce kai ma ka sanar da su wannan yana koya mana dukkanin mutumin da yake da'iya ya ka tura shi guri ko kuma wanda zai fara ma mutane da da'awa lalle fara da gina su akan aqida gina su abu samu taba'a kiransu zuwa ga mahimmantar da sallah sai zakka kamar ka bi abin mataki mataki mataki kar ya zamanto da akwai kuskuren sallah tare da su in tauhidi ya zamanto ya gini suka zamanto daga wanda suke ahlul qibla to duk wasu kusakuran su zai zamanto da sauki in sallah ta tabbata an yi ta abusa ilimi to kaga za ta hana su aikata miyagun ayyuka fi kulli yawmin wa layla a kowane yini da dare fa inna ma ta'uka lidhalika in sun maka da'a fa'alimu annan na haftar da alaihim sadaka Allah ya farlanta musu sadaka kaga kenan wujubin zaka saboda alfardu alwajib alhatmu allazimu duka abu ɗaya ne shine dai ma amara bihi shari'u ala wajhi alhatmi wal ilzami abinda mai shar'anta ya umarni a fuskar tilas a fuskar lazim wai san ma faridatar wa laziman ana kiran shi farilla ana kiran shi laziman duk sunayen abin da yake farilla ne fi kulle saboda haka sadaqatan zakka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu to khadhu min aghniyaihim za karbo wannan zakka din daga mawadatansu kaga ya kace to khadhu min aghniyaihim saboda asali zakka ana tura sa'i ya je amsa da zarar lokacin da aka cire zakka daga hannun shugabanni shi yasa mutane da yawa sai suka halaka Allah subhanahu wata'ala ya san raba dan adam da dukiya mutun ya cire kuɗi da kanshi a yanda ɗara muke da son kuɗi wata hibbunan mana hubban jamma kaga Allah ya ce wata hibbunan mana hubban wani irin su kuma aka ce jamma aka ƙara maimaita kenan girmama shi su wanda yake mai yawa mai matsar yawa saboda yadda ɗada yake so ne kullum mutum fitina wa fitina ta ummati filman ko ce al'umma tana da fitina fitina al'umma ta dukiya to inda aka ce mutum ya ɗauko ya bada da kanshi to zaka ga ɗan adam wa udratul anfusu shuha zuciyar ɗan adam a halarto mata da ƙwabro da rowa ba kowa bane zai iya cirewa ya bada to wancan lokaci da za a tura sa'i ya je ya amso zakka a tura amili ya je karɓo zakka sai zamanto al'umma musulmi tana samun wadata da kuma dogaruwa da kai da abin da za a toshe buƙatar waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi to amma kaga da ya zama mutum ne zai bada a mutum ɗari da ya cancanta ya bada zakka sai ka ga wanda za su hudda ta dare ba su hibi ba ba su hibiyar ba kuma su ma suna ga sun yi wani abin a zo a gani to kaga amma inda hukuma ce za ta sawa kaga za ta hudo daidai ba tare da an yi kwanje ba ba tare da ka ba da abin da ka ga dama ba amma ya mutum zo zakka ta uruza ta tijara sai mutum ya dinga hudda wasu kayan da sun yi firme ya dinga mai da ya dinga ba da su wani sai ya hudda in ya ga kudin sun taru sai zuciya kwamro na zuciya sai ya rage wani abaci ko kuma ya bada ba hanyar da ya kamata ba wannan yasa sai aka ce tu'khazu za a karbo min aghniyaihim kaga ba a ce babba tu'addu tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim sai kuma a maida wannan zakka zuwa ga talakawansu malamai sun tattauna akan nan fuqara'ihim talakawan garin wasu kace kenan wannan yana nuna ba za a ɗauki zakka ba daga wani gari zuwa wani gari saboda an ce ala fuqara'i wasu malaman suka ce a fuqara'i nan musulmi duk gabaki da kuma wannan magana ta jumhur ita ce ta hikari da mutum zai cire zakka daga nan garin ya kai ta wani gari to zakkar ta shi tayi zakkar tayi kenan ba dole ba mi sai a garin da ka samu sai dai suna ga in aka kalli hikimar shar'anta zakka na a samu daidaito da maslaha tsakanin talakawa da kuma waɗanda suke mawadata kara dinga samun adawa ta talaka da mai kuɗi jin haushi da kuma calama in wani abu ya faru da kuma samun zaman lahiya to a cire a ba waɗanda su suke kusa wanda aka samu kuɗin a yankinsu to kaga wannan sai zamanto an yi samar da maslaha maimakon a ce wani guri za a kai har ma sai su yi tunanin kamar ma ba a cirewa zakatun wannan hadisi إمام البخاري يا ميم نتاشى كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع أي أبو موسى ركم معاذ بن جبل لأك يزوى يمن كافين حجة الوداع لي أن صلى الله عليه haka wannan aka ce yana koya mana lalle akwai buƙatar ya zamanto shugabanni su dinga tura wanda za su je su dinga ilmantar da al'umma su sanar da su Allah su sanar da su tauhidi su sanar da su haramcin kaba'irin zunub duk lokacin da aka kyale al'umma kamar dabbobi ba su san ba munin kaba'irin zunub to za su waye gari suna mai da sata alfahari sai a dinga ga kamar in ma baka yi ba sata kai ba namiji bane ba sai su dinga mai da kwaran yadda jini a matsayin wani abin gadara tare kuma da abin aibu ne abin kumiya ne sai abubuwan da suke abeban kumiya sai a mai da su kama wani abin alfahari abin buga ƙirji ko zaman tawa na miji saboda mutum bai san ba kenan girman wannan lehin amma dukkanin wanda ya san matsayin girman lehin to zai tsantsanin lehin kuma ya nesa da shi to kaga duk lokacin da ba a samu bon na hoɓɓasar aka bar al'umma tana zaune a cikin jahiltar ubangijin da ya halicce ta a cikin jahiltar addinin ta to sai zama to al'ummar ta rushe in har al'umma ba san ba zamantakewa da mu'amalar juna to amma tura waɗannan sai zamanto kaga an rayar da al'umma saboda hayatul qalbi ilmun faghtanim wa mautul qalbi jahalun fajtanim rayuwar zuciya shine ilimi mutuwar zuciya kuma shine jahilci Allah ya kare mu sannan ya maimaita shi a babu la tu'khadhu kara'imu amwalin nas fi sadaqa ba karbar tsadaddin dukiyoyin mutane wajen zakka in an tura mai karɓar zakka amili to dole amili wai adalci ga talakawa ya adalci ga mai dukiya adalcin shi ga talakawa shine amso wannan adalcin shi ga mai dukiya kar ya duba wanda yake idan garke ya dauka kar kuma ya dauko wanda yake karmasashe ya kawo wanda za a ba kenan talakawa sannan ya maimaita shi a babu akhadhu sadaqa min al-aghniya za karbo zakka daga mawadata wa turaddu fil fuqara a maida ga talakawa wannan kuma ya nuna a dangogin hanyoyi na masarifin zaka inda za a sarrafa zaka guda takwas in ka sarrafa a hanya ɗaya ma yayi wato raddu ila fuqara ilm a maida zuwa ga talakawa kaga yanzu in ka ɗauki zaka misali maimakon a ba waɗancan dangogi guda takwas lil fuqara yawla masakin he ka ƙetara duk ka tattara wannan amilina alaiha ibnu sabil gharimi fi sabilillah sai ka ba talakawa sai ka tattara duk gabaki daya an za a je yaƙi sai ka ce to ga gudunmuwa ta miliyan ka za a su makami to nan ma zakka a nan ma taho ta kenan ka sarrafa ta a dangi guda nan ma kenan ta yi ka hudda ta ka ce a yi wannan ka hudda ta gabaki daya ka ce kenan matahiya a ba su shi ma nan ya yi ka hudda ta gabaki daya ka sarrafa ta ga waɗanda suke kenan masu bashi nan ma kenan shi yasa yace kenan wa turaddu fil fuqara ya maimaita shi a mazalim babu littiqa wal hadar min da'wati al mazlum ta ka tsantsa da kuma mutum ya zaman to yayi kiyaye kanshi daga addu'ar wanda aka zalunta saboda kaga karshe yake ce ma mu'ad wattaqi da'wati al mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta kar ka ga kai amilina ne ni na aika ka in kai zalunci kanka kama wannan kuma haƙƙi ne na shugaba dukkanin wakilan da ya sa to shi suke ma aiki shi lazumin shi ne karya wakilta sai amintacce cikin al'umma kuma wanda yake da kuwa da tabbata a kan wannan inda za a samu wanda yana mulki sai ya naɗa gwamna ko ya naɗa misali wani deje ko ya ɗauki wani kai ko da kayan kaki ne sai ba wani amma mutumin yana da rashin ahaliya to yanzu in yana da sana da wannan sai ba mutumin yanzu sun haɗu da laifi za a haɗa laifi da shi da mutumin na farko ya naɗa mara ahaliya wanda kuma haƙƙin shi ne ya bincika na biyu kuma shi wancan da bai da cancanta sai karɓi wannan ɓangare to duk baki ɗaya kenan a baban sun yi cin amana to in za ka raɗa dole ya zama to kayi wannan sai kuma ka mishi nasiha ya san kar ya kalli cewa wakilin ka ne in wani zalunci mutane kar ya kalli kuma cewa shi shugaba ne gare su in ya zalunce su suka mishi addu'a mara kyau to fa addu'a nan za ta zama to ta kama shi sai ce to kai ta katsanta ka kiyaye addu'a da mutumin da aka zalunta ya maimaita shi a kitabu tauhid babu ma jaa fi du'a nabi sallallahu alaihi wasallam ila tauhidi tauhid Allah tabaaraka wa ta'ala yanda manzara sa sai kira al'umma zuwa ga kade ta ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda kaga sai umarce shi abu na farko kira zuwa ga kade ta Allah subhanahu wa ta'ala ana bi ayyuba radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilni al janna qala ma lahu ma lahu قال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم daga abu musa al'ashari allah ƙara yarda a gare shi an na rajulan ƙalale na biyu sarasalam wani mutum ya zo ce a nabi sarasalam a khibir ne bi amalin yadda sulin aljanna ba ni labarin aikin da zai shigar da ni aljanna zubi wanda suke na harko wanda ubangiji subhanahu wataala ya yabo a gare su amma Allah ya ce sullatun min al-awwalina dandazo ne a mutanen farko waɗannan al'umma zamu ga hammun su damuwar su akan addini ne kuma dukkanin wanda ya maida hammuhu akhiratuhu damuwar shi lahirar shi to Allah subhanahu wataala zai tattara mai dukkanin zai isar mai duk damuwar shi sannan zai tattara zai zai tattara mai dukkanin bukatun shi kuma Allah zai wadatar da shi wanda kuma mai da duniya ita ce gaba to kuma sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo talaucin shi sai sa gaban idan shi sai kuma Allah ya daidaita dukkanin wasu bukatun shi da manufofin shi Allah karim akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ba ni labarin aikin da zai sani aljanna wannan kuma shine karshe abin da ake son musulmi ya dinga kewayo akan shi shi yasa mu'adh da wancan mutum da yace ma usun dandana tuko dandana tu mu'adh ban san ba menene gunagunin ka da na mu'adh annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaye mu'adh menene gunagunin da kake yace ina rufa aljanna ruqan aljanna ina neman tsarin shi da wuta manzana sai ce haula hanu dandin ni da mu'azu duka gefen nan ne mu ma muke guna guni saboda haka mu ma dai addu'o'in mu bai wuce ba roƙon aljanna da kuma neman tsarin Allah subhanahu wataala daga wuta wannan shine aqidar dukkanin manzanni da annabawan Allah kwadayin aljanna da kuma tsoron abin da yake wuta akhbirni bi amalin yadkhulul janna ba ni labarin aikin da zai shigar da ni aljanna qala sai ce malahu malahu menene a tattare da shi malahu malahu me ya faru gare shi wannan wasu ka ce sahabbai ne suka faɗi wannan ganin wannan mutumin da ya zo shi ya zo kai tsaye kutso cikin jama'a ya yi tattaki ya zo wajen mazalar sassar sai suka ringa malahu me ya faru gare shi me ya faru gare shi ko kuma me ya zo da shi me ya zo da shi ala nabi sassa arabun malahu annabi sallallahu sai ce a wata bukata ce ke da shi arabun malahu ko kuma arabun malahu wata bukata ce war Allah ta zo da shi saboda haka annabi sarasar sai ce ta abu da ko kuma arabun malahu bukata ce babba wanda yake tattare da ita ta abu da wala tushrik wala tushriku bihi shay'an ka bauta ma Allah ka mai tauhidi ka kai shirka wa tuqimus salata ka tsira sallah wa tu'tiya zakka wa tasilu rahim sannan kuma ka sadar da zumunta anan gurin sai aka fara mai dai da tauhidi kamar wancan na mu'az da aka ce in yaje kiransu wannan yana nuna gari ne kaje za ka yi dawa ko kuma wani jahili ne zo ka ilmantar da shi so abu na harko da za ka gina shi a kai a kan a'ida a kan tauhidi ya zama to ka yasi yasa sai ce ta abudun laha ka kaɗe ta Allah wana tushirku bi shi'an kakka yi shirka da shi ko ma ta menene ma'ana la ƙaramar shirka wala babbar shirka wata ƙimus sala sannan ka tsaye da sallah duk inda ubangiji subhanahu wataala zai magana sallah ko annabi sallallahu alaihi wasallam akan magana iqama na sallah saboda yana daga alama ta ƙarshen duniya rashin tabbatar da sallah da nuna ko oho akan sallah fa khalafa min ba'di ma khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u shahawat mutun ya zama ya kauda kai daga sallah bai san bai da ilimin sallah bai iya ganewa abubuwan da suke sharuɗanta wala rukunanta wala sunnoni wala abubuwan da suke ɓata ta ko kuma rashin mahimmantar da ita ta hanyar lokacin ta ma mutum bai sani ba ko kuma rashin mahimmantar da ita wajen kulawa da limaman ma da zai zamanto ka bi sallah yanda ka san ana zaɓe na wanda yake mayar ko kuma zaɓe na wanda yake shugaban ƙasa ko na misali jifte to haka sallah ma za ka zaɓi limamin da za ka bi sallah haka sallah ma za ka zaɓi limami ka tabbatar da wannan limami da kake bi ya san menene abin da yake saboda sallah ita ce gaba da dukkanin wasu abebanka na duniya yanda ba za ka zo ka ba da kanka ga likitan da bai da kwarewa ya maka hoshi to kaga haka babu yanda za ka zo ka ka mai da limamin ka limamin da yake baka gamsu ba da aqidan shi baka gamsu ba da addinin shi wa taqimus salata wa tu'tiyaz zakat sannan kuma ka tsaye da sallah ka bayar da zakka kaga anan ma sai umarce shi da zakka wa tasilur rahim sannan kuma ka sadar da zumunci wannan ya nuna mana saukin addini addinin da Allah ya ce inna dina addinin da ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da sauki Allah subhanahu wataala ya aiko manzala sassan da addini wanda yake sassauka budisu bi hanifiyati samha an turo ne da miƙaƙƙen addini sannan kuma sauƙaƙƙen addini addinin da Allah ya kore kumci da tsanani da takura a tattare da shi duk abin da ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta yi umarni addinin musulunci to sauki ne rangwame ne kuma shine addinin da ya dace ma fitra ya dace ma dukkanin bayin Allah babu wani na addini wani karantarwa ta addini face zaka ga maslaha ce alkhairi ce duk umarnin addini wanda Allah subhanahu wataala ya umarni to gaba ɗaya umarnin wannan alkhairi ne duk kuma abin da aka yi hani a kan shi to dukkanin wannan abin da kaga an yi hani a kai abu ne wanda yake sharrin shi yaron jayi alkhairin shi yawa in kaga addini ya hana ka abu ka leƙa ka ga sauƙi addinin ya zo ce kawai a bani labari abin da zai shigar da ni aljanna wannan wani mutumin ƙauye ne ya zo a yau kan ka ga mutum ya tashi da ƙauye ya zo shi birni neman addini mutum zai iya zawa neman abinci zai iya zawa neman duniya zai iya zawa amma ya tashi da ƙauye zo wai jira mutum yake sai an tashi da ƙauye an je an karantar da su to yanzu ka zamna ba wanda ya je karantar da ku yaka ci gaba da bautar Allah a jahilci shin wannan uzuri ne gurin Allah zan iya tashi in je kwatana neman kuɗi in je Algeria neman kuɗi in je ina ne neman kuɗi amma kuma ba zan iya tashi ba kilo goma in zo gari wanda zan iya in ana wasa daga wannan kawai zuwa wancan kawai sai a tahi kilo 20 amma kilo goma kana zaune baka iya ba'ar walla ka iya sallah wani ma abin mamaki bai san ba ma wankan janaba wai jira yake dole sai an je to kaga wannan ba uzuri bane a lokacin mutum zai taso da kauyen su ya yanka daji yayi bulaguro guda ya zo ya koyi addini ce ga yamma abin da zai shigar da ni aljanna in na aikata kaza na aikata kaza zan shiga aljanna karantar da ni menene musulunci annabi sallallahu alaihi karantar da shi wasu zo su koyi sallah Imam al-Bukhari ya maimaita shi a gaba a Kitabul Adab babu fadl silatul rahim saboda kaga wannan mutumin da yazo daga kauye bayan an gaya mai tauhidi an gaya mai sallah an gaya mai zakka kuma sai aka gaya mai zumunci saboda muhimmancin zumunci da kuma yana daga shi ma abinda mutane za su zama sun watsar da shi ana bi hurairah radiyallahu anhu anna arabiyan ata nabiy sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin idha amiltu dakhaltu al-janna qala ta'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا daga sayyidina Abu Hurairah Allah kare da gare shi ce ana Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wani mazaunin kauye ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kauyanci jahilci shine kauyanci ko da mutum a ƙauye yake in ya zamanto ya yi ilimi to sunan shi wanda yake ɗan birni sau da haka in kana so ka yi rayuwa mai daɗi a birni kake ko a ƙauye kake ita ce rayuwa ta ilimi da kuma al'amalin salihu mana amila salihan min zakarin a unsa falanuhu yana wa hayatan tsayiba faƙale ce dullani ala amalin yi min nuni a bisa aikin da idan amiltuhu in na aikata shi da khaltul janna zan shiga aljanna qala ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ya ce ka kaɗe ta Allah karka mai shirka wato ƙimus salata ka tsaye da sallah wato addin zakata ka ba da zaka almafuruda wata sumu ramadana sannan kuma ka yi azumin ramadana ƙala wallazi nafsi biyadi ya ce na rantse da wanda raina yake a hannun shi la azidu ala hada ba zan ƙara komi ba akan wannan kaga wannan ma dai ya nuna abubuwan da suke shigar da bawa aljanna na gaba gaba abin da zai shigar da bawa aljanna ya kankare min zunubi babu kamar tauhidi ya bani adam innaka law ataitani bi qurabil ard khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabi ama ghafira ya kai da inda zaka zo min da zunubin da ya kusa makarewa ƙasa amma mu haɗu da kai ka mutu ba da shirka ba zan zo ma da gafara kwatankwacin wannan duk waɗancan kaba'ir zunubi da kai saboda ahlul qibla babu ɗaya wanda zai dawo a wuta gabaki ɗaya ahlul qibla da ƙarshe duk zai zamanto an sanya su cikin aljanna shi yasa wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda mutuwa ta same ku face kuna turban musulunci in dai mutuwa ta cimma kana a musulmi to kenan ladan musulunci ladan tauhidi yakan kankarewa duk yawan zunubi shi yasa yana daga mukaffiratun zunubi na gaba gaba babu istighfarin da ta kai tauhidi babu istighfarin da ta kai tauhidi babu kuma zunubin da yake iya tunkarar tauhidi kaga dai karshen zunubi shirka to amma wanda yake shirka da ya furta kalma ta tauhidi shikenan an kare al-islam ya jibbu ma qablahu saboda haka lalle ka tabbata aqida ta gari ka rike ta ba abin da zai sa ka aljanna ba tare da hisabi ba tauhidi sabuna alfu yadkhulul jannata bighairi hisab humul ladina لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون انا والذي نفسي بيدي sai mutumin ya ce na rantse da ubangiji da raina ce hannun shi la azidu ala hada ba zan ƙara ba kan wannan falamma walla da ya juya ƙara nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu wanda zai daɗaɗa mushi zai faranta mushi wanda yake da farin ciki an yanzura ila rajulin ya yi dubi zuwa ga mutum min ahalar janna daga 'yan aljanna a duniya falyanzur ila hada ya kalli wancan mutuwa matsar ya mutu akan abin da ya alkawari to karshe dai zai shiga aljanna wannan ana zancen kenan ba wai dole sai ibtida'ar ba amma daga karshe mi zai shiga aljanna saboda ai in har ya mutu akan haka to ya mutu akan turba kaga yace a nuna mun aikin da inna zan shiga aljanna a yau mutum nawa ne zaka ga wani tun da yake bai taba ba tambaye wannan ya samu limamin shi ko malamin shi ce wai me zan yi wanda zai sani aljanna ko ce a mun nasiha ko ce a mun kaza babu saboda mai da addini ba shi yasa kaga kuma muke ta shi muke ta wahala saboda duk lokacin da aka mai da addinin Allah ƙasa aka mai da shi baya to kuma sai Allah jarabci mutane da kunci da tsanani ومن أعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى amma in kana son jin daɗi na shugabanni jin daɗi na talakawa da daɗin rayuwa to addini da daɗin rayuwa to addini shine shekul isra Allah cikin shirarama cikin siyasar ta shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya yace duk lokacin da shugaba ya zamanto ya muhimmantar ma al'umma kulawa da addinin su to duniya za ta yi daɗi lahira za ta yi daɗi duka na shugaban da kuma wanda yake talakawa saboda wadata da zaman lahiya zai zo amma duk lokacin da ya watsan musu da addini ba a ba addini kulawa to kuma kowa sai sha wahala shugaba wahala talaka wahala kaga kamar yanda yanzu ake kowa iya ji a cikin shi duniya ta musulmi duk inda zaka je kowanne yana wayo wayo saboda me yasa kenan mafi yawan musulmi ta'alimu na musulunci duk mun watsar da su bai zama to ba an tabbata yadda ya kamata a tabbata musamman ma in ka kalli abin da ya komi tsada tauhidi yadda shirkiya suka yawa cikin al'umma bid'o'i suka yawa cikin al'umma aka rasa cikakken tawakkali da dogaro ga ubangiji subhanahu wata'ala wannan ya nuna mana kenan fadalan wannan kenan kada ta Allah da ibada rashin mai shirka tsaye da sallah as-salatul maktuba da wannan wasu malaman suke da suka tayi akan rashin wajibcin wutiri saboda kaga sai ce wa tuqimu salatar maktuba ka tsere sallah ta farilla wa tuaddi zakatar mafruda wa tasuma ramadan kuma sai ce na rantsi da wanda raina yake hannun shi bazan kara kaga hema da ya rantsuwa kuma a gaban manzo Allah sallallahu sai ce bazan kara ba akan wannan sannan muhimmin abin da ya kamata musulmi ya kula akan shi abubuwan da aka farlanta mishi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na bai kusance ni ba da abin da na hikauna kama abin da Allah ya wucauta ma bawa kaga wajibinmu ne mu kula da janibin tauhidi mu kula da bangaren sallah wanda zaka iya samun wani zai zo shi yana fila raka'a hudu kafin azhur hudu bayan azhur amma hudun ta azhur sai kaga cewa yayi ta kawai buga buga to kaga wannan wanda ya bubbugan ita kuma ita ce wadda take ta haƙiƙaƙin wadda aka wajabta ni وعنه سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد أصم مني ماله ونفسه إلا بحقي ويصابه على الله تعالى فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني أنا قد كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق daga sayyidina Abu Hurairah la kare da gare shi yace lamma tufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya karɓi ran manzo Allah sarasara wa kana Abu Bakr ya zamanto khalifan da aka ma mubaya'a sayyidina Abu Bakar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga khalifancin shi shi yasa khalifancin sayyidina Abu Bakar ya tabbata ta dukkanin fuskokin da ake tabbatar da khalifa ta hanyar mubaya'a ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi musu wasiya zuwa ga na abubakar kaga duka ya tabbata kenan ta wannan fuskoki din saboda annabi sallallahu ya umarce su kamar yadda muka wuce da hadisi da hadisi muru ababakrin fali salli bin nas wa kafara man kafara min al arabi aka samu waɗanda suka zamanto sun fita daga musulunci daga wanda suka yi ridda daga larabawan da suke gefe suke ƙauyuka a lokacin da mazalar su sai bar duniya wasu he suka maida wanda musamman suka jahilci addini sai suka ɗauka tamkar shi ne ake bautawa suka ga kawai aikin ya ƙare tun da dai manzon da aka turo Allah ya karɓe shi wasu suka yi ridda ta hanyar ɗin ba da zakka wasu suka yi ridda ta hanyar ma fasa addini duk gaba ke da wasu kuma suka yi ridda ta hanyar yarda da manzancin wasu masu da'awar manzanci wanda yake na jin kamar irin su musulma da waganan wasu suka ce to kenan yanzu tun da ba mu zana sassara to mun komawa ne shi za mu riƙe kuma a matsayin mu sau da haka kenan aka samu wannan fuskoki na rida faƙala umar sai sai na umar ya ce kai fata ƙatulun nasa ya za ka yaƙi mutane wa ƙarƙalar rasulullah sallallahu wannan ya nuna idan aka samu faɗin wani abin da yake da alaƙa da addini akwai wajeri sai shugaba ya faɗi to a nan gurin ba a cewa sam'an waƙata saboda kenan ina waƙata fil ma'ruf za a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon sa sai ce inda shugaba zai yunkura wani abu ko ya ka shawara to sai a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi sa sai ce to anan wajibi ne a rinja da shawara wanda suka ka dalili na Qur'ani da kuma dalili na sunna ta manzon sa ko kuma sai zamanto ya yi yunkuri kan wani abin da yana da alaka da addini to yanzu kuma ba miƙe hannu ba za a yi kawai a meka wuya sai a ce a ga abin da Allah ce to anan kuma la sam'a wala ta'ata nan kuma babu ji sannan kuma babu biyayya yace kai fa tuqatilun nas sai da Umar yace ya zaka yaki mutane wa qarqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu qatilan nas alhali manzo Allah sallallahu ya ce an umarce ni in yaki kafirai anan gurin annas kafirai wannan umirtu an qatilan nas bayan an bi matakai-matakai an yi al'adun maki kaga a maka babu ayar da aka samtar da take umarni a bisa yin jihadi bayan an yi hijira madina aya ta maka ayoyin umarni ne da ɗaukar haƙuri allah subhanahu wa ta'ala yana umarta na sanar da haƙuri fasbir kama sabara ulil azumi min rusul wasbir li hukumin rabbika kaga allah subhanahu wa ta'ala umarta na sanar sai ke da haƙuri ka gani Allah umarci hatta da mu'mini alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah suka zo suka ce umarce mu da yaki aka ce a ku kame hannu kawai dai ku tabbatar da sallah da kuma bayar da zakka lokaci yana zuwa ana dawowa kuma Madina a wannan lokaci kafirai baki ɗaya na duniya suka harbi musulunci ta hanyar baka ɗaya mushrikan qurayshawa suka zama sun kawo kahon zuka ga al'umma ta musulmi yahudu wanda suke cikin ƙwaryen madina da wajen madina wanda suke kiristoci wanda daular suke na asham da sauran gurare su ma haka wanda suke da addini sabi'awa wanda suke ba su da addini gabaki da gaba da suka yi cakan musulunci to a lokacin Allah ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir Allah ya halitta kaga nan ma ya kace uzina an yi izini an ba ku dama an halitta muku kuma da murtani amma can ai kaga ce akai ku fu idea ku ku kame hannayenku anan ba raba dauki makami saboda ai ba a gina daular musulunci shi kuma addinin musulunci ba yin jihadi ba yin shi karkashin kungiya jihadi ba yin shi karkashin wani gungu jihadi dole ce jihadi sai karkashin shugaban da aka ma mu baya ake da daula amma ko wani dan gungu wani dan yanki wannan duka musulunci ba tsarin shi bane ba to anan wasu ya kai umarni gaba ɗaya da suka tunkari musulunci da ya ƙasi Allah subhanahu wataala ce qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi mushrikai bai ɗaya dukkanin masu haɗa ma Allah abokin tarayya yanda su ma suka haɗa kai suke yaƙar ku ko ta ko ina to ku sai ku miƙe hannu kawai kuma ku yaƙe su bai ɗaya to kaga inda aka kama ma aka kama aka zo aka yi badar aka yi uhud aka yi da yahudawa kuwarar da kainuka banin nazir duk gabaki da yahudu khaibar duk aka yi yakukuna da waɗannan har inda aka zo a hazab suka mayo taron ƙawanya taron dangi a shekara ta biyar da niyyar a zo a ƙari da al'umma musulmi Allah kuma ya yi maganin su kuma daga nan gurin manzana sassa ya ce to al'ana na bazuhum wala ya fasuna yanzu kuma sai dai mu kai musu farmaki ba za mu kama da farmaki ba za su kama da farmaki yanzu ka kalli matakan duk da aka bi yanda suka yi tama musulmi sai da aka zo a hazab aka gare karyin su to yanzu kawai a tsaya a dinga jira kullun hede su tarro mu sun yo taro sun yo dandazo sun zagaye sun zo sun zagaye madina sai yana sar sai ce yanzu kuma hede mu tarar da su to shine umirtu an qatila nas an umarce ni in yaki kahurai hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun tabbatar da la ilaha illallah wannan ya nuna duk inda aka samu kahuri ya furta la ilaha illallah to a nan gurin baya halitta ka yaƙi shi baya halitta nan dole ka kame hatta ya kulu la ilaha illallah da ya faɗi wannan kalma ɗin to kalma ce wadda faɗin ta take karewa jinin mutum take karewa mutunci shi take kare kaza sai dai kuma al'amarin shi da sirru sai ka bar ma Allah faman qala ha duk wanda ya faɗe ta faƙari asma minni malam duke shi ta tsaro daga gare ni wa nafsuhu duke shi ran shi ta tsaro illa bi haqqihi sai fa inda aka samu haƙƙi illa bi haqqihi sai inda aka samu haƙƙi na wannan rai nashi ko kuma haƙƙi na wannan dukiya da kuma ran shi kaga anan dukkanin wanda ya faɗi wannan asma minni malahu wa nafsuhu duke shi ta tsaro ran shi ta tsaro baya halitta a faran yadda zini shi la ilaha illallah muslimin illa bi ihda salasin ba haramun ne jinin mutum musulmi da ɗaya uku illa bi haƙƙi wa hisabu sai inda aka samu haƙƙin shi ya shiga haƙƙin wani ya kwaranyar da jinin wani ko ya ci dukiyar wani wa hisabu ala Allah ta'ala to kuma hisabin shi na abin da yake koye sirrin shi wannan yana ga Allah amma mu muna aiki ne da zahiri fa qala wallahi law qatilana man farqa baina salati wa zakat sai na bakar ya ce ina muku rantsuwa da Allah lalle sai na yaƙi wanda suka raba tsakanin sallah da kuma zakka saboda manzo Allah sa suke nan nan sai musu istishhadi da wannan hadisi lalle zan yaƙe su saboda Allah subhanahu wataala ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila wa sabilahu wa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in dai sun yi wannan to ƴan uwanku ne addini wallahi law qatilan ina muku rantsuwa sai na yaki man farraqa baina salati wa zakka dukkanin mutumin da yake bada zakka amma shi ɗaya ne ko wani gungu ne to za a fato ta da ƙarfi in kuma gungu ne kuma suna da ƙarfi da makami aka zo suka ce ba mu ga wanda zai karɓar mana dabbobin mu ba to a nan gurin kuma sai a kada runduna dole a je a yaƙe su a karya lagonsu su rusuna ma a hukuncen musulunci in suka rusuna ma a hukuncen musulunci wannan shi ke amma irin tsarin misali kawai wani ya ɗan gungu da wasu legogi misali ko wasu tsageru misali a daji ya ringa turawa yana cewa a kawo zakka shi ne za a ba shi sa'i ne ga amulan shi wannan ɗan ta'adda ne saboda kuma ya karɓi dukiyarsa a zalunci wa ya mushi mubaya wa ya tabbatar da shi to irin wannan su ake ce ma 'yan ta'adda zalunci ne su kuma wannan za ka kawo zamana gari banza ne kawai waɗanda suke legogi da suke rayuwa a ƙauye babu sana'a babu wani abu wanda yake na binna kawai sai su gawurta da makami sai a samu wani sai gawurta kawai sai dinga turawa yana sa a amso zaka a wasu abin to kaga wannan shi in ya ci ma ya ci wuta balbal in ya ci ma ya ci wuta balbal kai kuma da ya takura ka bada in dan tsoron rayuwarka ne da wannan ka bada shikenan kai ka hudda kai ka hudda ka kubuta amma shi da ya zo ya kwata wajenka to wannan zalunci ya maka kwace maka ta'addanci ya yi maka wa kanu ya aduna ila rasulullah sallallahu wanda suke badawa wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat fa inna zakata haqqul mal saboda zakka haƙƙin dukiya ce wallahi law mana'uni anaqan na rantse muku da Allah da za su hana ni buzguma shine tamatal akuya kanu aduna ila rasulullah sallallahu wanda da suna ba manzala sallallahu da ita suna bada ta matsayin zakka laqatantum ala mani'iha da sai na yake su akan halaka qala umar fa wallahi sayyidina umar yace na rantsi da Allah ma huwa wannan bai zamo ba face an karshar Allahu sadar Abi Bakr lil qital Allah ne ya hada da kirjin sayyidina Bakar ya yarwata shi akan yakansu ubangiji subhanahu wataala ne ya sanar da ya zamanto ya haskaka kirjin shi akan yin wannan ijtihadi da kuma ganawa hukuncin Allah subhanahu wataala wannan yana nuna mana fadalan sayyidina Abubakar alal itlaq akan dukkanin sahabbai gabaki daya a al'umma manzo Allah sallallahu babu wani wanda yake taka kasa wanda ya kai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kaga in har sayyidina Umar wanda nafsa sai ke calau kana ba dai nabi la kana umar yana ya sallama to ina ga wanda ba shi ba kuma sannan in ka san ku kasa daga daraja ta annabta darajar da take gaba daraja ta siddiqanta ita ce kasa da ta annabta sannan kuma shahidai saboda haka siddiqi wanda ya yi shi annabi daga wanda yake kuma siddiqi sai kuma ka zo shahidi sai kuma ka zo kenan kasa saboda haka sayyidina abubakar kaga as-siddiq ne faraftu annahu alhaq yace sai na san lalle wannan abu da sayyidina abubakar yayi yunkuri akan shi gaskiya ne hakan kuma sayyidina abubakar ya tabbata ya amso zakka daga hannun waɗannan addinin musulunci Allah ya taimake shi sababin sayyidina abubakar shi yasa sayyidina abubakar Allah ya taimaki wannan al'umma da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kaga sai da dama suka yarda to kuma sai Allah subhanahu wataala to karka hada addinin shi ta hanyar siddiqi sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu wannan ma imamu al-bukhari ya fitar da shi a istitabatul murtaddina a nemi tuban wanda suka yarda mutumin da ya yarda ta wata hanya daga hanyoyi shi hadarin yarda in mutum ya yarda ta hanyar kin ba da zakka to dole yanzu sai ya dawo ta wannan kofa in mutum ya yarda ta hanyar barin sallah to dole yanzu sai ya dawo musulunci ta nan gurin in mutum ya yarda ta hanyar rashin yarda da wani wajibi daga wajibi na addini yanzu dole ba zai tuba ba mutlaka haka ya istighfari dole he ta nan sai ya yarda da wannan abin ya rusuna sannan musuluncin shi yayi ya kawo shi a qatlu man aba abulul fara'id kashewa wanda ya ki yarda da kenan wajibci ko kuma ya yarda da karba abubuwan da Allah subhanahu wataala ya zamanto ya kenan ya tabbatar kenan sayyidina Umar ya tabbata bi dalili ladhi aqama alayhi da dalilin da sayyidina Abubakar ya tabbatar mushi shine dalilin wannan na hadisin kaga abin da ake so ga mumini duk inda fa in tana za ku fishe farduhu ila malamat dan kun yi jayya koma zuwa ga Allah da kaga nan sayyidina Abubakar ba na ci abe ce kaza sai koma zuwa ga abin da ke sunna to wannan shine abin da yake raba gardama musulmi daga nan sai Allah ya yarwata kirazan su duk sai suka sallama shi ma wannan a cikin shi kenan maganar zakka da aka kawo da tana daga cikin arkanin islam wannan hadisai duk da mala ya kawo mana dan mana nuni a bisa cewa zakka dai wajibi ce daga wajibobin da Allah subhanahu wataala wajabta rukuni ce daga rukunai na addinin musulunci kuma waɗance wanda sayyidina abubakar ya yaka ba ho wajibcin ta bane ba su yarda ba mu kula kaga ba cewa su kai ba su yarda ba wajibi ce sun yarda da wajibcin suka kibadawa kenan anan babu zancen a mutun yara da wajibci ya ƙi ba da koyar rashin bayar da zakka iya daga cikin kaba'ir zunub ɗin da shugaba wanda ya ƙi ba da zai sa amso da ƙarfin mutum ɗaya ne kuma a ladabtar da shi bulala shi za a yi wani abu za a mushi yanda dai ya gani in kuma jama'a ne suka ƙi ba da su kuma za a yaƙe su musabbabin wannan babu ismu mani'in zakka sai kuma zunubin da yake tattare da mai hana zakka saboda ƙin ba da zakka yana daga cikin kaba'ir zunub Allah kare mu wannan kuma za ka ga sau da yawa akan samun ƙananan 'yan kasuwa mutum yana juyawa da shagon shi kanti ne ko na abu adadin dukiyar ta kai yadda zai hudda mata zakka kawai sai dinga ga kama ko shi har yanzu yaro ne ko kuma shi ita zakka ko dukiyar maraya ita zakka ba zancen baligi ko ba baligi ba ko da mutum yaro ne wanda yake ba baligi ba to ana hudda ta cikin dukiyar shi ita haƙƙi ne na wannan duke don duke ta samu haɓaka ya mahaƙullahu riba wa yi sadakat Allah na haɓaka dukiyar da ake hudda zakka ita ko kuma ka samu mutum yana ɗan taron wani kuɗin shi ko gidan haya ko kuɗin aiki misali kai ko kuɗi ne kake ajiyewa wanda za ka je ka aikin aji sai kai kes ɗinka kana tarawa kana tara shekara ɗaya biyu uku wannan kuɗi sai suka kai misali suka kai miliyan biyu ka gani ko kuma ma a ba lalle ba su kai miliyan biyu amma sun kai misali misali kai kuma dama abin da zaka tara miliyan uku a ka'ida misali zaka kai shekara biyar taran naka kana samun irin wannan ma'aikata za su je haji sai su bude kwantin su dinga zubawa ko a ajan ko a wannan suna ta tarawa ta albashin su a shekara biyar ko shekara bakwai ko shekara kaza hada kuɗi to yanzu da zarar wannan kuɗin sun kai kimanin misali to kawai duk shekara sai ka dinga huta musu duk shekara to yanzu da wancan wanda suke cikin kwantikin da wannan wanda suke dan hannunka gaba ɗaya sai ka tattara ko sai ka fida musu kenan zakka in shekara ta ta kewayo ma waɗancan inda ina tara lissafin zakka miliyan ɗaya da ɗari biyar misali yanzu yau sai suka kai to shekara gaba sai hudda a shekarar gaba miliyan uku ne miliyan biyu ne tun da tun wacce shekara na mallaki misali to yanzu tun da lissafin ya shekara da shi da abin da ya hayo sama duka sai fudda mai zakka rashin hudda zakka na daga cikin kaba'irul zunub kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce walladina yakunuzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim wanda suke taskacewa zinari da azurfa ba su ciyar da su a hanyar ɗaukaka addinin Allah su ba da zakka ga musu gatsan wata irin azaba mai raɗaɗi yau mai huma alaiha fi nari jahannama yinin da za a narkar da naira da sefa ɗin a kuɗin za a tattara su gaba ɗaya ai kagan za ka hudda zakka mai za a yi lissafi ba zinariya ba cinikin zinariya za a yi cinikin azurfa za a yi go to yanzu tun da tushen da kuɗi ɗin ba wannan takardar ba takarda zahimi za ka ci takardar za a kimanta naira nawa ce sai a maida ta zuwa zinariya a maida ta zuwa azurfa sai a narkar da ita yadda ake narkar da dalma kuma sai a ɗauko gaba ɗaya sai a kwaɓe a goshin na shi a kwaɓe a nan gurin a kwaɓe a bayan shi a kwaɓe a haƙarƙarin shi saboda yanzu misali in talaka ya zo kaga zai kaɗe fuska sai kuma ya juya sai kuma ya bashi baya to huskar da yake kaɗewa in mabukaci ya zo haƙarƙarin da yake juya bayan da yake badawa to sai abu duka da wannan kudin sai a mushi abin nan da su sai a mushi shahi da su abu duk a shahi a kwaɓe wannan ƙin da su manzala wa anhu radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ati al-ibl ala sahibiha ala khairi ma kanat raqumi za ta zo ga mai raqumin garken raqumma ala khairi ma kanat abu sa mafificin halin da take a duniya yanzu garken raƙumin da za su zo kakka ɗauka a 'yan cihar kamar na duniya tun da shi wanda za a sa wuta za a mai da shi babban mutumin da kusan wannan kwamitin gaba ɗaya ba za ta iya ɗaukan kujerar da zai zamna ba za a mai da shi babba saboda yadda azaba za ta ratsa shi ko ta ko'ina to su raƙumman za a mai da su sun fi shi girma sun yi shi ƙarfi kuma sannan sun yi shi faɗa da hauka yanda misali a duniya raƙumi zai haukace ko to waɗancan za su yi zama ba sani ba sabu to za a maida su haka na ala khairi ma kan idza huwa lam yuti fiha haqqaha in har bai bada haƙƙin ba ai kaga ƙurran su ne ya ruwa su ko ya susu ya fifita ya bada su akan ya fifita ya rike su akan ya bada to wannan taskace sun da yi sai a nuna mai wai abinda ka boye menene yanzu abinda ka ajjan gashi zaka ga saboda haka ta tsauhu za ta ringa mummurtsike shi tana taka shi bi akhfatiha da tafuffukanta za ta ringa taka shi wa tatir ghanamu ala sahibiha in me awakai ne awakan da suka kai nisabi kaga raƙumi daga biyar ake fara hudda mai zakka in kana da raƙumi baya biyar to sai ka sayi tumciya guda ko akuya guda da kai ka hudda ka bada to haka su ma awakai za su zo ala sahibiha ga wanda yake mai su in da awakan ka suka kai kwaya 40 sai baka hudda masa ba wannan kuma da awakai da tumakai da raguna da bunsurai duka in yau kake da 39 sai aka ahi yar akuya hada mun ta shiga ciki ala khairi ma kanat idza lam yuti fiha haqqaha tatawu bi aghlafiha wannan awakai da tumakai za su dinga mummurtsike shi saboda shi hilin kiyama lokaci ne da ai an ce azabun ali kuma da kai wulakantarwa sai su dinga tattake shi wa tantahu bi quruniha kuma suna sukan shi suna tunguzan shi da ƙahunansu ƙala wa min haƙiya an tuhula ba alal ma'i yana daga haƙƙin wannan dabbobi an tuhula ba alal ma'i a dinga tatsarsa a gurin rafi gurin ruwa ba sai ka tattara su kaje gida ba ka tatse su a mahaɗa gurin rafi inda miskini zai zo a taimaka min shi ma da nono da madara ba sai ka je bagarkenka ka tattaro da su a gidanka kenan yana daga haƙƙinta ka lura a nan guda ya kace min haƙƙiya ashe dukiya tana da wani haƙƙi banda mai zakka malamai sun tattauna shin wai dukiya bayan zakka akwai wani haƙƙin da Allah zai tambaye mutum ko kuma a dukiya banda zakka babu wani haƙƙi da za a ce mutum yana da kuɗi kaɗai zakka ke hudda babu wani haƙƙi to shikenan yanzu ya kubuta kaga Allah subhanahu wataala ya faɗi yan wuta an tambaye su ma salaka kun fi saka qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imul miskin kaga it'amul miskin ba mu zaman to ba muna wannan sannan na ya ka ce min haƙƙi yana daga haƙƙin wannan dukiya wanda bai bada ba ake mai azaba to haƙƙinta da ake sanya hudu an tola ba alal ma ya zo ya dinga tatsatta a gurin rafi gurin da ake musu ban ruwa sai a tatsa a nan saboda gurin ban ruwa matattara ce inda wani miskini sai zo ce a taimaka mushi da madara in baka bashi ba kenan baka hudu ba haƙƙin waɗannan kuma a ranar lahira abin zai zama ma mutum musifa Allah kare mu قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة ya ce ra'ar kiyama kar wani a cikin ku ya zo man bisha da wasu awakai ya hamidu ha ala raqabati yana dauke da ita a wuyan shi laha yu'arun tana kuka da ya kula ya Muhammad ya ce ya Muhammad fa qulu la amliku laka shay'an sai ce ba ni iya mallakar wani abu gare ka qarbal labtu na isar maka a hilin alkiyama hili ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce babu wata rai wanda za ta isar ma wata rai ba a karɓa kuma fansa babu wani wanda zai gaba ga in dai baka je ba da aiki na gari to a wannan lokaci ba babu wani sauƙi da mutum zai samu shi yasa zaman tsawaka a yi annabi ko annabi ya aihe ka dan har baka zo ba da tauhidi wannan ba zai amfane ka ba wannan yasa manzo Allah sallallahu ya isar ma dukkanin dangin shi na kusa da waɗanda suke na nesa ya ambata sunayensu daban-daban yace wala yati bi ba'irin yahmiluha ala raqabati kar da wani ya zo mun da raƙumi yana ɗauke a wuyan shi lahuru gamun wannan raƙumi yana boda wannan ya nuna dukkanin dabbar da baka ba da haƙƙinta ba ko wadda ka tauye haƙƙinta ko duk dukiyar da kai zalunci a ita to dan a sama mutum takaici sai ya zo da wannan abin a ranar alkiyama a ga kenan abin da ya killace ya ajiye yake ga wani abin gadara ne to zai zama mai bala'i a ranar lahira Allah kare mu sai kula ya Muhammad ya ce ya muhammad faƙuri la amliku laka min Allah shay'a sai ce bani mallaka ma wani abu gurin Allah karban nan a duniya a ina isar maka ka gani wa ma la rasul illa al balagul mubin annabi sallallahu kuma ya isar da wannan ma kisa sa a hajjin ban kwana yace Allahumma hal ballagtu hal ballagtu Allahumma shahad yace na isar Allah ka zama to shaida wannan ya nuna kenan rashin bada zakana da kaba'irul zunub sannan duk dukiyar da aka taskace ta ba fitar da haƙƙin da ya kamata a fitar mata ba haƙƙi na uwaye haƙƙi na zakka haƙƙi na iyaye haƙƙi na iyali haƙƙi na makwabta haƙƙi na miskinai haƙƙi na marayi duk wannan yana daga haƙƙin dukiya gudda mata haƙƙin wannan saboda haka hatta da marayi inda koyi na maraya kai kokari ka sabke abin da zaka iya makwabta kai kokarin ka sabke ibnu sabil kai kokari ka sabke shi yasa Allah subhanahu wataala zai ce ma bawa a ranar kiyama istat'amtuka falam tut'imu na ne muka ciyar da ni ba ka ciyar da ni ba sai ce Allah kai ba utai muka anta rabbul alamin ya zan ciyar da kai kai ne ubangin talikai sai ce shin baka san ba bawa nawa ne wata rana ya ne muka taimake shi da abinci ko da wani abu baka bashi ba ai inda ka bashi da ka samu wannan abin yau a gurina wa anhu radiyallahu anhu qala wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a tafsir fadin Allah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi khairan lahum masu rowar abin da Allah ya ba su min fadli ka lura duk inda Allah subhanahu wataala zai faɗa a ciyar sai ya tunatar da bawa cewa wa shi ma ɗauka yayya bashi wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku ba su daga dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ka gani sai Allah ya tunatar da cewa wannan abin ma kai ma baka kai to abin da aka baka menene kuma zaka kyashin ka bada da mutum zai dauki miliyan guda ya baka sai ce Allah ba ma wancan shika guda a ciki yanzu ka ce ka gaskiya wallahi bukatu wannan family in ko ba ta isa ta sai dai kawai dai yanzu a bari dai wani lokacin dai ya zaka kalle shi zaka kara bashi gobe kai ne hanga ba shi kuma ka ba shi dubin na wancan sai ka ce ba ma wannan ɗaya a cikin dubin da na baka baka zato baka tsammani he na baka yanzu kuma kawai sai ka dinga ganin kyashin ka wancan kuma he ka hana wancan kuma yanzu sai in ɗauka an baka to shi yasa Allah ce ma faqatul mushrifu wa yukhlifu duk abin da kowace yarda wani Allah zai mai maka sai dai fa in da zaka yi abun ba ikhlasi in ka yi dan Allah ka bada tufon na abu Allah zai mai dama annabi sallallahu alaihi wasallam sun uqsimu alaihin abuwa uku ina rantsuwa yace ma na kaza sadaqatu min mali sadaqa ba ta ragewa dukiya Allah ce to kasi tunanin masu rowa abinda muka ba su wai rowa da suke alkhairi bal wa sharru law sayutawquna ma bakilu bihi yawm alqiyamah wannan duke da suke rowa ra'al kiyama da sannan za a rataya musu a daura musu a wuyansu Allah kare mu ya maimaita shi anan ya maimaita a tafsir na suratu bara'a wallazina yakunuzuna dhahab wal fidda masu taskacewa zinari da azurfa ahiyal babu fi zakati wa Allah ya farq baina mujtama wa la muftariq khashyat as-sadaqa kasa akwai wanda dan wayo yanzu misali in lokaci yayi na wadda zakka yayi lissan yaga lokaci ya kusa yanzu sai tattara kudin sai leka wani kare na wani gida misali na miliyan 20 sai sai can sai leka wani abin da na miliyan kaza sai sai can sai sarrafa kudin zuwa abin yanzu kaga ya rage karhin wannan saboda yanzu ya maida za dukiya wadda take kenan ko wata nau'i na daba wadda kenan ta ajiya ce wadda ba a hudda ma zakka to sai mai da nan gurin sai sai sarrafar da su a wannan gurin wani da ya zo lissafi in ya ga lokacin ya kusa sai lissawa ya gare su ce to yanzu tun da an samu wannan fari kawai sai ya sayo wasu hilaye na miliyan kamar kaga yanzu su wannan kuɗin da aka sai ai hilayen tun da ba na kasuwanci ba ne an hudda musu zakka ba za a hudda ba to ina ma ka yi karamci sai ka bari ba za ka sayi gidajen ba ko kaddarorin sai bayan ka cire zakai kuma sai ka sai kaddarorin kaga yanzu ka hudda wancan haƙƙi na Allah ba san ba hila amma in za ka saya da niyyar wayo to wannan yana da kaba'ir zuru hila ka nuna ma Allah ka yi wayo saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san me kake nihi da wannan abin da kai kayi ne dan dubare kar ka cire haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاع أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتين يعني بشرقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم manzo Allah sassana ya ce mana atahu Allahu malan dukkanin wanda ubangiji subhanahu wataala ba shi dukiya kaga nan ma sai ce man atahu Allahu malan wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya yana daga ni'imar ubangiji subhanahu wataala ya duba ba kai wasu ƙarhi ba hasali ma kun shiga tairan na kasuwanci kai da waɗansu mutanen da suke sun yi ka kwazo wani ma karatun kasuwanci ne amma kai sai Allah subhanahu wataala ya daga ka akan su duk waɗancan kuma har yanzu suna fagen kasuwar suna tabgawa wani an bar shi kawai haka zai kullum ya je dawo yau ya zo da bashi gobe da kaza yau da bashi haka zai tabgawa kuma haka rayuwar take tafiya kuma kai da kanka ka rayahi ka sanin hanyoyi na sarrafawa da kasuwanci falam yu'addi zakatahu sai kuma bai bada zakar wannan dukiyar ba musila lahu maluhu yawm al-qiyamah to a rakiyama wannan dukiyar da ya hana zakata kakka ɗauka misali gwargwadon zakar misali a ce yana da miliyan ɗari wannan cikin miliyan ɗari zakar wannan ko yana da miliyan jika ashirin da biyar ɗin nan ita ce kawai za a mai da a gaba ɗaya hannun jarin duka so da ai duka hannun jarin gabaki ɗaya haramtacce ne saboda me yasa ai ba a tsame mushi wancan dattin ba ita zakka datti ne inda za a suranta ma ido ka gani to da za ka ga kamar ka bar ƙazamta da datti a cikin dukiyarka kamar ka bar wani abin da zai saboda wannan dattin zai gurbata ta kamar kansar ne a ciki ita kudin zakka a cikin dukiya matsalan da zai jayo zai cire ma dukiya albarka sai ka ga abin da za a yi da dukiyar ko na addini ne daga ƙarshe sai ka ga babu albarka ko na addini ne inda misali wanda dukiyar take da dauda zai ɗauki wani abu ya baka ba na zakka ba to wannan abin sai ya maka gurin shi in da misali zai gina makaranta misali to wannan makaranta sai ya rusa ta in da duk abin da in dai ba mai ba inda kwai datti a cikinta sannan kuma za a waye gari ta hanyar da za a sarrafa ta to za ka ga kawai hanya ce wadda take ta banza to shi yasa shi rashin albarkar dukiya wani abu ne wanda yake hisse kai in Allah ga dama abincin da za ka ci da dukiyar da aka cire ma zakka abincin ne zai zama wa mutum masifa matar da za ka armo da kudin da ba albarka ita matar ai da kudin rashin albarka ka armo ta ba za ta yi albarka ba kai kasan dukkan da aka yi sadakin ma'aihe shi da kudi marasa albarka ba wanda za a yi albarka shi yasa yanzu ko barawa ne yake sata an zai arme za ka ga kudin da zai biya na sadaki sai ya dabara ya dan yi wasu yan dabarbare shi ya nemi ya dan samu kudi mai kyau sai ya ba da kudin da kai ya je ya armo da abin nan falam yawadi zaga musula law yawmal qiyamati shuja'an aqra sai a suranta wannan dukiyar sai a maida ta daga zinari ko abin nan sai a suranta ta a maida ta shuja'un wan kumurci aqra aqra a wanda yake da ko wanda yake da kora saboda alamun kora wai tsohon maciji ne wanda dahi ya zamanto ya ya tafarfasa ya hawa hawa a cikin shi shi yasa aka ce shi ya aqra wani kumurci wanda yake da kora sannan kuma lahu zabibata ne saboda yawan abin nan din shi saboda dadewar shi yana da waɗansu fiƙoƙi guda biyu shi wannan kumurcin macijin kenan saboda ya zamanto ya dade har ma ko rashi ta tayi sannan kuma yana da waɗansu fiƙoƙi guda biyu ko kuma lahu zabibatani yana da wani tashi na baki na alamun mugunta a tsake shi gefen nan da gefen nan yana da wani ɗas-ɗas wanda yake na baki a tsake shi ko kuma yana da wasu fiƙoƙin da suka fito wannan duka siffa ce ake nunawa ta macijin da yake da mugunta sannan kuma wanda yake taɗaɗe haka za a mai da dukiya tun da ai ajiye ta yi ka gani wanda ke nan me ya zamanto ya ajiye dukiyar allazi jama'a malan wa addada kaga ya tara ta kuma ya killace ta to sai a maida ta wani tsohon maciji wanda yake da musifa sannan kuma a lokacin da yake da matsar bukatar rahamar Allah da jin ka Allah yutawwaquhu yawmal qiyama yutawwaquhu za a rataya mushi wannan macijin yutawwaquhu zai nannade shi yutawwaquhu za a rataya mushi wannan dukiyar da aka maida ta maciji to sai a rataye a wuyan shi yawmal qiyama ta yadda kowa ya gaishe abin kumiya kawai an san me ga aikin da ya zama to yaki thumma ya'khudhu bil hizamatayn sannan sai yayi damka da mukamukan shi thumma yaqulu sai kuma ya ce mishi ana maluka ni ne dukiyar taka ma'ana dukiyar ta duniya ana kanzuka ni ne taskar da ka taskace to a taskar ga abin da kake ashiya kaga ashe dukkanin dukiyar da aka tattara ta ba a ba da zakkar ta ba ita ke ce ma kanzu a ɓangaren kenan hana zaka wannan to wannan duki a zahiri kuɗi ne ka ajiye da shanu da dabbobi go to kuma amma a haƙiƙa kumurcin maciji ne kake turkewa gwargwadon yawanta gwargwadon girman shi da masifar shi da guba shi da tashi hankalin shi Allah kare sun mai kulu ana maluka ana kanzuka sun matala sai manzala su sai karanta musu wala ya hasabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli kasu duk taba tamahani waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su min fadli kaga dukiya fadala ce ta Allah subhanahu min fadli daga fadala Allah subhanahu wataala Allah kuma ya ce was'alullah min fadli min fadli kaga dukiyar da za a hudda ma zakka dukiyar da za a hudda haƙƙin Allah wannan alkhairi ce albarka ce kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni'mar rajul mal salih li rajul salih ni'ma mal rajul salih lil mal salih wannan imam al-bukhari ya maimaita shi a guraren waɗancan kamar yadda ya maimaita na baya babu ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzi baban da zai karantar da mu cewa duk abin da dukiyar da aka hudda ma zakka ba a kiranta kansa wani abi sa'id bin khudri sa'id bin sinan radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa dukiyar da take kasa da ukiya biyar babu wajibcin zakka a cikin ta sai dai abin da ake ce ma sadaka walin safi ma duna khamsu zaudin sadaka abin da yake ƙasa da raƙumi biyar babu zakka walin safi ma duna khamsu ausukin sadaka abin da yake ƙasa da wusuki biyar wanda bai kai wusuki biyar ba to babu zakka a ciki shine sa'i 300 kimanin tiya 285 to in hatsinka bai kai ba wannan wakenka bai kai ba wannan misali abinda ka noma bai kai ba babu zakka shi ne za ka ga su mutanen ƙauye kenan wani ma sai ka ga ɗan abin da ya noma bahu biyu ne bahu uku amma kuma sai a yi ta tahiya su yi ta ba da sadaka ake ce mushi wannan to wannan ka ba da ma sadaka ce ka ba da amma ba zakka babu wajibcin zakka sai dai sadaka ka ba da wannan kuma kai ne kenan ka ga dama godiyar Allah subhanahu wataala saboda zaka ga ita dukiya kana samun ta mutai na samun ƙwarwa ita kaga yanzu talakan da ya dan noma abu dan kaɗan sai kaga ya kwashe yawanci abin ya yi taraba su ma mutane ya yi taraba su ta yadda kuma wanda yake da diyawa shi kuma sai ka gami abin yana taruwa kuma mutum ba iya bada wannan ya nuna hikimar ubangiji subhanahu wataala yanda aka tausaya ma mai dukiya sai zamanto wani dan abu ne kalilan aka dora ma abin da ka noma shi ba tare da ban ruwanka ba amma kuma kayi wahalar noma shimkawa amma ba kai kai ban ruwa ba mu to wannan sai aka ce kenan za ka ba da ɗaya cikin goma za ka ba da ɗaya a cikin goma saboda ai kaga ba kai ba kai ruwa ɗin ba kai ba kai ruwan shi to wanda kuma ta hanyar guga da ruwa kai kaga shi kuma ai akwai wahalarka to shi kuma nan gurin za ka kasa shi kenan ka ba da nisfi na ushiri za ka kasa shi kenan arba'in sai ka hudu guda abin da kawai samun shi kai haka kus kawai ka zo kana rami wurin da yake kuwai ne an zamna sai ka bankaɗo wani tulu cike da zinariya za ka raba gida biyar ka ba da ɗaya saboda yau ka ɗazu da sahi ka san ka samu kuma kawai harami ne kai sai ka tarro tukunya guda to he ka raba gwai saboda ai babu wata wahala ta tare da wannan abu ka zo kana tona sai ka samu gurin tunan zinariya shi ma za ka kasa ka ba da wannan ɗaya saboda ai wahalar ka ba diyawa ba ce sai kuma ɓangaren kenan su ma dabbobi kaga su ma sai aka kawo ma mutu wannan sai kuma ɓangaren kuɗi na kasuwa na juyawa shi kuma sai aka maida daga shekara sai shekara kuma dukiyar nan daga shekara sai shekara ita ma kawai abin da za ka bada ɗaya cikin arba'in sai ka shekara ɗaya ce za ka huda ma ka da ɗaya kuma shi ma sai fa a shekara ne wannan jikar ba da ko awakai ɗin nan da shanu da abin nan su ma saboda kana ɗan shan wama da kiwo da wane ne su ma daga shekara sai shekara kuma a shekarar nan dai a arba'in ne za ka hudawa kwaya ɗaya a biyar raƙumi sai ya kai biyar za saniya sai ta kai talatin to kale kaga sai aka yanda babu takurawa wajen kai mai dukiyar shi kuma shi ma talaka sai aka samu dola kuma sai wajen badawa sai aka hudda su ma dukkanin waɗanda suke maji ƙarfi mai sana'a babu zakka ba za a bashi zakka ba miji karyi ne kuma mai sana'a mai aikin yi kawai misali a ce ma ma'aikaci ne miji karyi ne yana da abin yi shi ma ka ganin gurin ba za a bashi sai aka ware iya kawai waɗanda za a ba wanda shi ma yana da kuɗin da yana huddawa kaga shi ma na an cire shi to in ka wawware waɗannan majiya karyi masu sana'a wanda yana da kuɗin da yake hudda kaga waɗanda za ka ba wasu 'yan kalilan ne cikin al'umma to yanzu in ka tattaro zakar masu dukiya ka leka waɗancan ahalin badawai za ka ga cewa kuma an toshe talaucin waɗancan wanda suke da ahalin badawa ɗin to kaga tsarin addinin musulunci da kuma sauƙaƙa ba takura ka ba ba takura talaka ba a gani tuma da aka kowa a sauƙaƙe sai mu tsaya abin da muka wadiya zama daidai Allah tsara mu da ku sauƙaƙe mu Allah subhanahu wataala ga fatamana Allah ma rayuwar mu albarka ubangiji subhanahu wataala ka yi addinin musulunci da musulmi abubuwa da aka samu na ambaliya asara na rayuka dukiyoyi a wasu guraren Allah subhanahu wataala ya mai da dukkanin waɗanda suka rasa gidajensu kai ko da ma na haya ne Allah ya sanya musibar ta zama sababin da za su mallaki mallakinsu wanda suka rasa nasu Allah ya sanya zama sababin samun linkin balinkin wannan kuma Allah sa ya zama musabbabin kankarar zunubi ga remu duka gabaki da ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya ya kare mu daga dukkanin jarrabawa ubangiji subhanahu wataala kare mu daga ibtilali da dukkanin abin ki ya rabbal alamin Allah nuna mana abin da zai faranta mana a dukiyar mu a iyalin mu a rayuwar mu Allah kare mu daga abin da zai zamanto ya muna na a gare mu ya rabbal alamin Allah sallallahu alaihi wa sallam وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكان والتراب والطين الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكان والتراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكان والتراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك